أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul bakara jiya in ba mu manta ba mun tsaya kan aya ta 138 fadin allah ta'ala sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidu Allah ta'ala ya ce addinin musulunci ita ce hanyar Allah shine addinin Allah babu wanda ya fi Allah kyawun addini ma'ana babu addinin da ya kai na Allah kyau kuma mu masu bauta ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wasu daga cikin malamai suka ce ma'ana sibghatullah sibghatullah ai ma'ana ghuslullah shine igtasilu inda islamikum ma'ana lokacin da mutum zai musulunta ana so yayi wanka na shiga musulunci bayan mutum ya ya ji kuma ya yadda ya gamsu cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya ya kuma yadda zai bar addinin da yake kai na yahudanci ko kiristanci ko maguzanci ya dawo ya karbi addinin musulunci to lokacin da ya zo zai karbi addinin musulunci zai yi wanka na shiga musulunci to wasu daga cikin malamai suka ce wannan shine ma'anan sibghatallah wanka da mutum zai yi a lokacin da zai shiga musulunci dalili kuma shine hadifin sumama sumama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da sahabbai suka kamo shi aka ɗaure shi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito zai wuce ta kusa da shi sumama ya ce yana so ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kai shi zuwa ga gonan abu balha ya je ya yi wanka sannan kuma da ya wanka ya zo yana fila raka a biyu annabi sai ce hasuna islamu sahibiku musuluncin abokinku ya kyautata ma'ana ya shiga musulunci kuma musuluncin shi ya yi kyau allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi kan aya ta 139 allah ta'ala ya ce kul a tuhajjuna قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله مدوكاكين سركي يتي قل كتي دسو أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم الله يتي كتي دسو yanzu za ku tsaya kuna wato ainihin jayayya da mu kuna ƙoƙarin kafa mana hujja dangane da ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan kuma Allah shine ubangijinmu shine ubangijinku walana a'maluna walakum a'malukum ayyukanku na gare ku ayyukanmu na gare mu wa nahnu lahu mukhlisun kuma mu masu tsantsanta wato ibada ne ga Allah subhanahu wata'ala al-imamu Hassan al-Basri al-Hassan al-Basri Allah ya mishi rahama yace abinda wannan ayan take nufi shine su Yahudawa da Nasara suka ce nahnu aula billahi minkum suka ce mun fi ku cancantar Allah ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya fi son mu a kanku li'anna li'anna abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce saboda ai mu 'ya'yan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne saboda haka mun fi ku kusanci da Allah mun fi ku cancantar Allah saboda haka mu 'ya'yan Allah ne kuma mu masoyan Allah ne wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu Allah ta'ala ya ce Yahudawa da Nasara suka ce mu ‘ya'yan Allah ne kuma mu masoya Allah ne subhanahu wa ta'ala daga suka ce sai zama suna kafa hujja da wannan cewa ai in ma azaba ce za a yi to mu masoya Allah ne mu na kusa da Allah ne Allah ba zai mana azaba ba wasu daga cikin malamai suka ce cewa da suka yi nahnu aula billahi minkum suka ce ai mun fi ku cancantar Allah mun fi ku kusa da Allah Allah ya fi son mu a kanku me dalili sai suka ce litaqaddumi aba'ina wa kutubina saboda iyayenmu da suka shuɗe sannan kuma littattafanmu sun riga na ku zuwa mu ne magabatanku littafinmu shine magabaci akan littafinku iyayenmu da kakanninmu su ne magabata a kanku wali an na lam na abudil authan suka ce kuma mu ba mu bautan gumaka dama bautan gumaka mushrikan makka su ne suka shahara da bautan gumaka su wayannan yahudawa da nasara sun karkasu daban-daban nasara suna bauta ma almasihu sannan kuma yahudawa suna bauta ma uzairu don suna ganin cewa da uzairu da almasihu suka ce duka ‘ya'yan Allah ne wa ƙalatil yahudu uzairu ibnullahi wa ƙalatil nasara almasihu ibnullah yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne nasara kuma suka ce almasihu shi ɗan Allah ne to abin da ayan take nufi a takaice shine Allah yana ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ce da su ya ku yahudawa ya ku nasara wanda kuke iddi'ain cewa ku masoya Allah ne ku ‘ya'yan Allah ne kun fi mu cancantar kusanci da Allah dalili shine saboda iyayenku da littattafanku da suka rigaye mu to abinda za ku ce ka ce da su a tuhajjuna na filla yanzu kenan wannan shine hujjan da kuke kafa mana dangane da addinin Allah dangane da Ubangiji subhanahu wata'ala bayan wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan ko Allah shine ubangijinmu kuma shine ubangijinku da iyayenku da suka rigaye mu da mu da muka zo a baya ai duk mu ɗaya duk ubangijinmu ɗaya Allah dai shine ubangijinmu sannan shine ubangijinku da ku da iyayenku da suka shuɗe babu bambanci wa huwa rabbuna wa rabbukum sannan kasantuwar sun rigaye mu ko mun zo a baya ba wani abu bane walana a'maluna walakum a'malukum ayyukanmu na gare mu na kuma na gare ku babu ruwan Allah da waye riga zuwa waye ya zo a ƙarshe abinda Allah yake dubawa shine aiki aiki ya fita yayi kyau eh shikenan in kai aiki mai kyau ka samu sakamako mai kyau in kai mummunan aiki kuma ka samu mummunan sakamako wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum ayyukan ku na gare ku kuma ayyukan mu ma na gare mu wa nahnu lahu mukhlisuna kuma mu masu tsantsanta ibada ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu yi ma Allah tarayya a cikin ibada domin ku kuna hada Allah da wani Allah kuma ya faɗi a hadithul qudsi yace a ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ta'ala yana cewa ni ne mafi wadatan masu shirka game da shirkan da suke yi duk wanda ya aikata wani aiki ya yi min tarayya da wani a cikin aikin ya haɗa ni da wani a cikin aikin to na bar shi da shi da abokin tarayyan Allah ya ce ni ba na bukatar aikin haka mu wa nahnu lahu mukhlisuna mu masu tsantsanta ibadan mu ne ga Allah masu kadaita ibadan mu ne ga Allah subhanahu wataala ba ma hada Allah da kowa wajen ibada ba ma yi ma Allah subhanahu wataala tarayya kenan ku ba ku tsantsanta ibada ga Allah ba saboda haka ku a matsayin ku na Yahudawa ku a matsayin ku na Nasara maganganun da kuke faɗi cewa wai ku na Allah ne wannan maganar banza ce wannan maganar banza ce saboda haka Allah madaukakin sarki yace da su yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su yanzu wannan ita ce hujjar da kuke kafa mana bayan kuma mu mun tsaya a wajen Allah shi kadai muna bauta mu Allah shi kadai ba mu hada shi da kowa wajen bauta idan wato cancantar Allah ne da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala wane ne ya fi cancantar ya zama kusa da Allah tsakanin wanda ya kadaita bauta ga Allah shi kadai da wanda yake ma Allah tarayya wajen bauta ai mu da muka tsantsanta bauta ga Allah shi kadai to mu ne muka fi cancantar mu zama na kusa da Allah ba ku ba ku da kuka zagi Allah kuka ce Allah madaukakin sarki yana da ɗa? sannan kuka ce Allah marowaci ne wa qalatil yahudu yadullahi maghlula Allah yace yahudawa suka ce hannun Allah a dunkule yake sai Allah yace a gullat aidihim wa lu'inu bima qalu Allah yace su ne marowata hannunsu yake dunkule kuma Allah ya tsine musu albarka saboda abin da suka fadi sai yace batun cewa yadullahi kun ce hannun Allah ɗaya ne to hannun Allah ma ba ɗaya bane bal yadahu mabsuqatan hannuwan Allah guda biyu ne kuma a shimfiɗe suke yin fi kaifan sha Allah yana ciyarwa irin yadda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wakilta ya dai yamin duka hannun Allah dama ne wasu malamai suka ce abin da yasa yace kilta ya dai yamin shine saboda tarbiyya ta musulunci shine in zaka bayar ka bayar da dama in zaka karba ka karba da dama to shi Allah ta'ala saboda bayarwa yake ta ko ina kilta ya dai yamin cewa hannun Allah dama ne bi ma'ana Allah na bayarwa ta ko ina wasu malamai kuma suka ce kilta ya dai yamici ne irin dai yadda annabi ya faɗa hannun Allah dama ne yaya aka yi hannun Allah duka biyu suka zama dama wallahu a'lam amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka Allah madaukakin sarki ya kara mana imani saboda haka ku yahudawa kun zagi Allah kuka kira Allah talaka haka nan kuma nasara laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya kuka ce wai saboda Allah ya ce wane ne zai ba mu Allah rance mai kyau in Allah ya tashi dawo masa da shi sai ya ninka masa ninkin baninki sai kuka ce ashe ma inna Allah faqiru ashe ma Allah ma talaka ne bashi ba yake nema a wajen mu wa nahnu aghniya mu ne zamu ba mu Allah bashi mu masu arziki ne mu mawadata ne mu Allah ya ce sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal hariq Allah ya ce duk abin da kuke faɗi din nan muna rubutawa kashe annabawan Allah da kai ba tare da gaskiya ba Allah ya ce duk muna rubutawa sannan kuma daga ƙarshe za ku shiga cikin azabar gobara azabar wuta Allah ka tsare mu saboda haka to kenan ka ga yanzu idan ka kwatanta da Yahudawa da Nasara a wannan mizanin na wannan miyagun ayyukan da suka yi da kuma miyagun aƙidar su game da Allah da kuma mu musulmai masu kadaita Allah da bauta masu tsayanta Allah da bauta ashe mu ne muka fi cancantar mu ce muna kusa da Allah ba ku ba mu ne muka fi cancanta a ce mu ne muke kusa da Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah ta'ala ya ce mu annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kai musu wannan tambaya atuhajjuna na fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum yanzu har hujja kuke kafa mana game da ubangijinku game da Allah cewa wai ku ‘ya'yan Allah ne, ku masoya Allah ne, cewa wai iyayenku su ne suka gabace mu, wala na a'maluna wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan Allah kuma shine ubangijinmu shine ubangijinku da ku da iyayenku wala na a'maluna wa lakum a'malukum duk ayyukan da muka aikata na gare mu wanda kuka aikata na gare ku wa nahnu lahu mukhlisun mu masu kadaita ibada ne ma Allah to in ya zama Allah shine ubangijinmu shine ubangijinku da ku da iyayenku Allah shi ke saka mana da ayyukan da muka aikata shi ke saka muku bisa ayyukan da kuka aikata to ina ruwan Allah kuma da magabaci duk magabaci akwai magabacin da ya gabaci Allah ne duk gabatanka ai kana bayan Allah ne subhanahu wata'ala Allah ka samu dace to sai Allah ya ci gaba da tambayar su yace am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaba kanu hudan aw nasara malamai suka ce anan lafazin wannan kalma na am malamai suka ce yana daukan ma'ana guda biyu ko dai zama ma'ana ta bal ma'ana bal ta kuluna wato kamar Allah yana cewa abinda kuke cewa shine inna ibrahima maganan da kuke faɗi ne kuna cewa wai lallai annabi ibrahim wa isma'ila da kuma annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbaqa da kuma ‘ya'ya da jikoki da sauran annabawa da suka biyo ta tsatsan annabi yaƙuba kanu hudan au nasara yanzu cewa kuke yi wai duka waɗannan yahudawa ne ko nasara ku yahudawa kuna kiransu yahudawa ku nasara kuna cewa su ɗin nasara ne ƙul a antum a alamu amilla allah ya ce ka ce da su to da ku da allah wa ya fi wani sani shin ku ne kuka fi ilimi ko kuma allah ne ya fi wasu malamai suka ce ma'ana am a nan wajen istifhami ne am ta ƙuluna ko cewa kuke yi kan ma'ana shin ko kuna nufin tunda ku kun ce ku nasara da ku yahudawa kun ce ku ne kusa da Allah kun fi musulmai cancantar Allah to me za ku ce game da wa'annan su annabawan da su ba yahudawa bane kuma su ba nasara bane ko kuna nufin su din nasara ne ko kuna nufin su ɗin yahudawa ne shine ma'anan amta quluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaba kanu hudan aw nasara anan wajen wannan gun amta quluna a al-imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da asim a ruwayansa ta hafsu yana karantawa da amta quluna sauran qurra'u kuma suna karantawa da am yaquluna kamar Allah maɗaukakin sarki na cewa amta ƙuluna Allah yana ce ma annabi kenan ka ce amta ƙuluna za ka koma ka haɗo da wancan ayan da muka wuce ƙul a tuhajjuna na filla kamar annabi ne yake musu magana kai tsaye yanzu kuna kafa mana hujja ne game da Allah ko kuma kuna nufin wa'annan annabawan yahudawa ne ko nasara ne in ka ɗauki am ya ƙuluna to Allah ne madaukakin sarki da kansa yake tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko abin da Yahudawa da Nasara suke nufi kenan kenan Allah yana tambayin su yana cewa shin yanzu kuna nufin kuna so ku ce wai Annabi Ibrahima da Annabi Isma'ila da Annabi Ishaqa da Annabi Yaqub da sauran zuriyansu sun kasance yahudawa ne ku yahudawa ko kuma sun kace sun kasance nasara ne ko ya ku nasara to Allah dai ya ce su ba yahudawa bane Allah ya ce su ba nasara bane to in ku yahudawa kun ce yahudawa ne su in ku nasara kun ce nasara ne su to yanzu kenan tsakanin maganar ku da ta Allah akwai cin karo to sai Allah ya ce ka tambaye su a antum a'lamu amillah ku ne kuka fi sani kan ko Allah ne in Allah ya ce su ba Yahudawa ba ne ku kun ce su Yahudawa ne to da ku da Allah wa ya fi ilimi in Allah ya ce su ba Nasara ba ne kun ce Nasara ne su to da ku da Allah kam wa ya fi wani sani a antum a alamu amillah ku ne kuka fi ilimi kan ko Allah ne kaga dai babu shakka duk kafircin mutum ya san cewa Allah maɗaukakin sarki yana gaba da shi a ilimi hasali ma Allah ya nuna mana duk yawan ilimin duniya na an tattara shi wa ma'utitu min ilmi illa qalila dan kadan ne Allah ya dan gutsuro cikin ilimin sa ya sambar ma duniya gaba daya saboda haka Allah ya ce ko ka fada musu wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah Allah ya ce babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya koyi shaida wadda ya san ita ce gaskiya shaidan da ta zo daga wajen Allah menene ma'anan shaidan da ta zo daga wajen Allah shine sani da suka yi akan cewa waɗannan annabawan dukansu musulmai ne sun sani cewa dukansu musulmai ne ga ayoyin da muka wuce a baya a jiya da shekaran jiya annabi ibrahim Allah ya ce if qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim musulmi ne annabi isma'il da annabi ibrahim suna addu'a suna cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak sannan annabi yaqub shi ma ya shigo ciki wasiyar da annabi ibrahim yayi wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah yana cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan annabi Ibrahim bai taba zama ba yahude ba bai taba zama ba nasari ba walakin kana hanifan muslima waye shi wani addini yake yi Allah ya ce annabi Ibrahim musulmi ne amma kana min mushrikin annabi Ibrahim baya cikin mushrikai annabi Ibrahim bai shirka ba musulmi ne shi to Allah sai ya ce waye fi wani zalunci sama da wanda ya san gaskiyar addinin musulunci ya san gaskiyar siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ai annabi sallallahu alaihi sallama yahudawa da nasara sun san shi ciki da waje yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil akwai sunan shi a rubuce da siffofinsa a cikin attaura da linjila sun san shi sun san waye shi amma me ya hana su musulunta lokacin da ya zo musu da addinin gaskiya wanda sun sani falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi abinda yazo abinda suka sani yazo musu kafirce saboda zulman wa'uluwa zalunci da kuma girman kai Allah ka tsare mu da waɗannan miyagun sifofi Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki bai kasance marabkani ba dangane da ababen da kuke aikatawa duk wani abin da kuke aikatawa Allah ya riga ya san shi kuma yana sane da shi Allah ya ce tilka ummatun qad khalat waɗannan al'ummomin annabi Ibrahima da annabi Ishaqa da annabi Isma'il da annabi Yaqub da kuma sauran annabawan al'ummomi ne wanda sun riga sun shuɗi laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda suka aikata na gare su nagaltan da suka yi na gare su kasantuwar kuɗin kuna tare da su cewa wai kudin danginsu ne kudin jikokinsu ne su ne magabatanku wannan ba zai amfane ku ba a wajen Allah subhanahu ta'ala saboda shi Allah madaukakin sarki babu ruwansa da cewa wai kai dan gidan wane ne ko kai ne waye ko kai ne waye a laha ma kasabat wala kuma kasabtum ayyukan su na gare su kuma naku ayyukan suna gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku akan abin da suka kasance suna aikatawa ba duk abin da suka aikata sun aikata ne makansu kuma wanda za ku aikata ko wanda kuka aikata kuma ɗin kun aikata ne makanku saboda haka babu ruwan Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa wai ku 'yan dangin wane ne ko ku 'yan dangin wane ne a ka'idar Allah ita ce wa man babba bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya bari aikinsa ya yi baya da shi ya zama bai iya tsallakewa sadadiyar aikinsa ba to babu ruwan Allah da cewa shi ɗan dangi kaza ne shi ɗan dangi kaza ne ko shi ɗan dangi kaza ne domin ai mutum nagaltacce ba zallan alfahari yake yi da iyayenmu su ne wane ba a'a shi mutum mutumin kirki in iyayensa su su ne wane to kokari yake kuma bi turbansu Daka ba alfahari za ku yi da annabi Ibrahim da Ismail da Isaac da Yaqub a ku bi hanyarsu. Hanyarsu kuma ita ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Hanyarsu ita ce hanyar musulunci. Saboda haka dun kun fito daga danginsu kuma ba ku bi hanyar da suka bi ba to wannan ba zai amfani ku ba. Wannan ba zai amfane ku ba. Dun ka zauna kana bugun kirji kana cewa ai munewa ne munewa ne munewa ne ka yi aikin banza ka yi aikin banza domin malamai suna cewa laisal fata man ya ƙulu kana abi innal fata man ya ƙulu ha ana za jarumi ba shi ke cewa babana ne wani ba jarumi shi ke cewa ni ne wani ni ne wani babanka wani ne to kai kuma waye kasantuwar babanka wani shi ba zai amfane ka ba har sai in ka zama kai ɗin kai ne wani shi sa ibn rumi yake cewa wala in fakharta bi aba'in zawi hasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu idan kai fariya kai alfahari da iyaye masu matsayi don iyayenka manyan mutane ne iyayenka su ne suwane da suwane kai bugun kirji da su sai a ce eh madalla kayi gaskiya ka iyayenka mutanen kirki ne amma tun da abin da suka haifa tun da abin da suka haifa yaftakhiruna bi ajdadin lahum nasabu ni'mal jududi walakin bi sama nasabu ce suna fariya suna alfahari da kakanninsu da suka shure ce madalla da irin wannan kakannin amma tun da zuriyarsu tun da tsatsansu masu alfahari da kakanni amma su ba za su yi aikin da ya dace ba saboda haka ku yahudawa da nasara da kuke alfahari kuke kafa hujja wa musulmai cewa ai annabinmu ai babanmu shine wane iyayenmu su ne su wane da su wane to ku sani wannan ba zai amfane ku ba abin da zai amfane ku shine aikin ku aikin su nasu ne naku naku ne ba za a tambaye ku akan abin da suka aikata ba ba kuma za a tambaye su akan abin da ku ba ku aikata ba Allah ka sa mu dace Allah sai ce sai kulu sufaha'u minan nas sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Allah madaukakin sarki bayan ya gama wannan bayani sai kuma ya shiga sabon bayani wannan bayani da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi suna kunshe da bayani ne akan abin da ya shafi kallon alƙibla a lokacin da ake sallah da kuma asalin yadda alƙiblar musulunci ta faro wadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wato Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya juya daga kallon baitul maqdis zuwa ga wato ainihin ɗakin ka'aba wanda a karon farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallah shi da sahabbansa suna kallon ɗakin ka'aba daga baya Allah ya umulce shi da cewa ya koma ya dinga kallon baitul maqdis suna sallah wannan yasa yahudawa suke sukansa cewa yana zagin allolinmu yana zagin addininmu kuma gashi alqiblar mu dai da shi lokacin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga damuwa saboda ganin irin maganganun da suke faɗi to Allah ta'ala sai ya sake umurtansa ya ce kuma ya juya ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba kamar yadda yake yi a baya to shine sai Allah ya ce sai ya qulu sufaha'u minan nasi lallai wawaye cikin mutane za su faɗi wannan dokar da Allah ya saukar to Allah ya sani akwai wawaye cikin mutane su ne yahudawa da nasara za su ce ma wallahu an qiblatihimul lati kanu alaiha za su tambaya su ce to me kuma ya juyar da su daga alƙiblansu da suke kai wannan wani irin addini ne kullum sai canza alƙibla ake yi Allah ya ce ka ce da su ƙul lillahi al-mashriqu wal ka ce da su ai da gabar da yamma duka na Allah ne in ya ga dama ya ce a kalli gabar a yi sallah in ya ga dama ya ce a kalli min a kalli yamma a yi sallah in ya ga dama ya ce a kalli kudu ko a kalli arewa wallahi al-mashriq wal maghrib fa ina ma tuwallu fasamma wajhullah gabal da yamma duka na Allah ne duk inda kuka juya kuka kalla a lokacin da za ku yi sallah to Allah madaukakin sarki yace nan din fuskar Allah ce yahdi man yashau ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya a karkashin wannan ayan malamai sun tattauna lafuza masu yawa kamar yadda ruwaya ta zo a cikin muwaffa ta Imam Malik da sauran littattafai na hadisi daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yake cewa bainaman nasu bi quba fi salati subhi wasu mutane suna masallacin quba suna sallan asuba iz ja'ahum atin sai ga wani mutum ya zo musu faqala sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi lailata qur'anu yace da su annabi sallallahu alaihi wasallam faje da daddare an saukar masa da sabon wahayi wa qad umira an yastaqbila al-ka'bati an yastaqbila al-ka'bata fastaqbiluha an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya juyo daga kallon baitul maqdis ya fuskanci dakin ka'aba in zai sallah daga kuma ku juya ku fuskanci dakin ka'aba wa kanat wujuhuhum ila shami fastadaru ila al-ka'aba fuskokin su da suna kallon sham ne baitul maqdis kenan sai kuma suka karkato suka juyo suka fuskanci dakin ka'aba wannan yasa ake kira masallacin da masjidul qiblatayn masallacin da aka yi sallah ana fuskantar alƙibla biyu da ana fuskantar can daga nan kuma aka dawo ana fuskantar ɗakin kaba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni to wannan shine asalin yadda fuskantar ɗakin ka'aba ta zo a cikin sallah wanda fuskantar ɗakin ka'aba kuma wajibi ne duk sanda mutum zai sallah dole ne fuskanci alƙibla kamar yadda za mu ji bayanai insha Allahu tabaraka wa ta'ala to ina ga wayannan ayoyin saboda bayanan da suka kunsa masu nauyi da kuma jawabai da suke bukata masu tarin yawa babu laifi mu takaita a kansu na dan fara haska mana ne insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu sai mu dauko sabon bayani a kansu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana wa sallallahu musallim mubarak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بيت المقدس masallacin kudus kenan eto a kasan da yake mu nan gabal da yamma mu ba shine gabal da yamma can ba shi yasa akwai bambanci tsakanin yanayin nahiya da da sauransu to kuma baitul maqdis da yake ni ban taba zuwa ba balle in gane ta ina yake a nan ɗinmu yana gabal ne ko kuma yana ko yana yamma amma dai almuhim mu dai an umarce mu da mu fuskanci ɗakin kaba wanda shine alƙibla kuma mu a wajen mu shine muke kira da gabar kamar yadda su a wajen su can su wato ɗakin ka'aba ba shine gabar din su ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a hadisi yace in ɗayan ku zai yi bayan gida to kar ya kalli alƙibla kar ya juya ma alƙibla baya sai dai kalli gabar ko yamma to kaga in mu anan ne aka yi wannan yanan sai zama an yi gwari da yawa saboda mu gabal da yamma mu gabar shine alƙibla yamma kuma shine juya ma alƙibla baya amma su a can wajen nasu gabar da yamma ba shine alƙibla da juya ma alƙibla baya ba in ka kalli kudu da arewa to nan shine bangaren alƙibla a wajen su saboda haka shi alƙibla da a kira shi gabar ko yamma ne gwargwadon yanayin nahiyar da mutum yake tahowa saboda haka mu yanzu daga nan muna kallon ɗakin ka'aba to nan da muke kallo mu shine gabar ɗinmu shine ɗakin ka'aba wanda kuma suke ta baya can kagan za su kalli ɗakin ka'aba su kalli alƙibla sai a ce su suna sallah suna kallon me suna kallon yamma gwargwadon yadda duniyar take gwargwadon kuma yadda shi wato mutane suke rayuwa Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi